إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala da ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sunan abi dawud a karkashin majalisin mu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi idan ba manta ba wannan shine darasinmu na 98 gomiya tara da takwas ɗari ba biyu har yanzu muna a cikin littafi mai bayani akan hukunce-hukunce na aikin haji kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine يا قوم صار اللواط اليوم مشتهرا وذائعا شائعا من دون إنكار ذنب به هلكت من قبلنا أمم والعرش يهتز منه هز إكبار جنات عدن على اللطي قد حرمت الله أكبر ما أعصاه للباري مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم abin da ya sa na buɗe karatu da wannan baitin shine uwa masu girma shekaran jiya ne wani labari ya zo mini mai tada hankali wanda wannan labarin Allah yana gani wallahi kwana na kasa dalilin wannan labarin kuma labarin kuma na san da zai tada muku da hankali shine wani mutum ne wanda na san shi ya san ni kaima mun yi zama tare har karatu mun yi tare ko da yake ya girme mini wanda ya ina maganar wanda suka sanni sun san shi haka shi ma ya san da shi nake zan faɗi labarin ne don ya zamanto izina ga wanda suke irin abin da ya yi shi ne labari ya zo mini cewa wanda ke tabbataccen labari duk wanda ka tambaya wanda ke a garin ya san labarin wani bawan Allah ne aka kama har aka kai shi gidan kaso sakamakon ya lalata wasu yara guda biyu yara guda biyu ba mata ba maza ya lalata 'yan samari guda biyu maza har ya kai ga duburarsu tsutsotsi suke fita ta baya abin da ya karata da hankali shine yanzu da aka kama shi da iyayen suka kai kara bai wuce kwana uku ba sai mutunan nan gashi an sako shi bai wuce kwana uku ba a kame an sako shi rabda suke bani labarin suka ce a yau an yi biki a angoshi tare da shi aka yi biki zaune cikin mutane yanzu da ana hirar sai suke ce mini ashe an jima da ana raɗe raɗin yana wannan abun sai dai yanzu ne dubun shi ta cika abun mamaki kuma mushen lakwal college kuma yake koyawa kuma ya yi koyawa a ƙauyuka daban-daban me yasa na kawo wannan allah ɗaya san kenan yaren da yami lalata abin da ya sa wannan ya tada min da hankali don saboda shi mutumin na san shi kuma wallahi Allah yana gani ban taba tsammani zai iya wannan abin ba ban taba tsammani ba wannan shine abin da yasa abin da yasa na kasa kwana a kan shi bakin ciki na wai a ce ya lalata yara kuma a ce an zo gidan kasu kwana nawa kwana uku an sako shi kwana uku an sako shi me yasa aka sako shi a dan saboda yaran ai ba tilasta musu yi ba shine dalilin da yasa aka sako shi kuma yana ba su kuɗi wannan ya nuna har yanzu a ƙasar mu akwai mi akwai mi akwai sauran aiki a ce babu doka ƙayyadadda wadda take yin an kama mutum na liwaɗi a ce babu doka a ƙasa wadda take ta musulmai wanda laihin da bala'insa bai takaita kawai ga waɗanda suke yi ba yana shahuwar hatta al'umma gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lam tazhari al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafihim alladhina madu babu al'ummar da alfasha za ta yadu alfasha mafi muni ku shine liwadi domin tahizi na alfasha babu al'ummar da alfasha za ta yaƙo misali ta liwaɗi face dalilin wannan allah ya turo ma mutane bala'o'i da yunwa da hori da talauci da ƙuncin rayuwa da cututtuka irin waɗanda a da kakannin su babu su muna wannan lokacin ko babu muna cikin wannan lokacin wannan baitin ma'anarsa shine يا قوم صار اللواط اليوم مشتهرا وذائعا شائعا من دون إنكار يا جماعة liwaɗi yana so ya zamanto ruwan dare gama duniya tare da kuma ba a inkari ba a ɗaukar hukuncin da ya dace zambun bihi hulikat min qablina umamun wal arshu yahtazzu minhu hazza ikbari laihi ne wanda kahinmu aka halakar da al'umma guda gaba ɗaya aka shahita laihi ne wanda in ana yin sa al'arshin Allah don saboda munin abin girgizawa yake yi wani malami ce idza ala rajulun rajula harabatil mala'ika wa qatarabatil shayatin wa shtadda wa hazza al'arsh idan namiji ya hau kan namiji mala'iku suna ruga da gudu don kada hushin Allah ya shahe su su kuma shaidanu suna rugowa da gudu su kasanto don saboda sun samu abin da suke so ya ce jannatu adinin alal lutsi kan hurimat Allahu akbar ma a sahu lilbari ya ce aljanna an haramta ta ga ɗan liwaɗi wai shi akwai malayin da ya kai liwaɗi girma bayan shirka da na ce luwaɗi na so ya zama ruwan dare ga duniya na ji labarai ne masu yawa wanda dalilin wannan labarin muna zamana muna hiran akwai wani yaro wanda tare da shi ke bani labarin ya ce shi wannan ya taɓa faruwa da shi dama allah ya shi ɗan saurayi ne mai ɗan kyawu kuma sannan ga ga kala ya ce ya shiga cikin taksi za a kai shi stm gidan baya yake mai taksimankin da ya aje wanda ke gaba sai ce komo gaba mana yace suna cikin tahiya sai ga taksimankin ya fara mishi magana ta bata har ya kai ga taksimankin ya zuro hannunsa zuwa ga al'aura sai da ya kwabi masa hannu ya kwalla ihu ya ce shida shi daga cikin mota bayan wannan kuma kwanaki shi ma wasu yara aka kama sun murkushe wani yaro sun yi sun yi liwaɗi da shi ƙarye da yaji su da aka kama su sun yi ɗan watanni su ma aka sako su yanzu shi wannan da aka bani labarin shi dalilin shi sai aka yi ta bani labarin ai ba shi kaɗai bane akwai wani akwai wani kai har ma aka ce wasu shaguna ke da kai a kasuwa samari in suna so kawai za su zo su ga yi abin da suke so a basu sai kaga saurayi da kwaleliyar salula in an bashi sai a yi abin da ake so a yi da shi ashe wannan abu ne wanda kamata a ce an tashi an kula hukumomi su ɗau hukunci iyaye su kula da 'ya'yansu musamman iyayen da Allah ya ba su samari masu kala domin kamar yadda ka san maza na neman 'yan mata masu kyawu haka da suke neman samari masu kyau shi yasa in Allah ya baka kyawu ko ya baka ɗa mai kyawu kamar yadda kake ƙoƙarin kula da mace to kai ƙoƙarin kula da wannan yaron Allah maɗaukakin sarki ya muna rahama masu wannan Allah ya shiryar da su masu wannan Allah ya shiryar da su masu wannan Allah ya shiryar da su ‘yan uwa masu girma za mu tashi babu ta'ajili min jam'in babe da yake bayani akan yin gaugawa daga muzdalifa zuwa mina ko kuma yin gaugawa daga arafa zuwa muzdalifa حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله ني ina daga cikin waɗanda ma'aikin Allah ya gabatar ma'ana yasa suka yi gaugawa suka tahi dare na muzdalifa fi da'fati ahlihi a cikin masu rauni daga cikin iyalinsa ma'ana mata da ƙananan yara wanda ba su iya tahiya a cikin rufin mutane حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة وغيلمة بني عبد المطلب manzon Allah ya gabatar da mu a dare na musdalifa ugaila mata bani abdul muttalib ugaila ma tasghir ne na gulam shine kanana daga cikin yaran banul muttalib ya gabatar da su ala humuratin akan suje akan humurat jam'i ne na himar ma'ana akan jakuna ko jakkai faja'ala yaltaqu akhfadana sai ya rika bugun katattarunmu wa yaqulu yana cewa a ubayniya la tarmu aljamara kaman kace bunayya to jam'in sa yace ya ku iyana kada ku jehi kada ku yi jihar shedan hatta tatlu ash-shams sai rana ta bullo qala abu daud allatqu ad-darbu al-layyin allatku shine bugu dan kadan kaman ka dan bubigi haka ga dan bubigi ka tattara mutum haka dan ya fadaka da abin da zaka ga ya mishi حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الوليد بن عقبة حدثنا حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله مزا الله يا كسنتينا قباتر دا ما سروني دا كتكين إيالينسا بغلة a lokacin sanyin sauran duhu na sahiya na dare da asuba amma da sauran duhu na dare wa ya'muruhum ya'ni la yarmuna al-jamra kuma yana umurtar su da kada su jehi shedan hatta tatlu ash-shams har sai rana ta kullu حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر ما أيكن ألا يا تورا أم سلمة دري نا ليا معنا درن سلا فرمت الجمرة قبل الفجر سيتيجي هرشيطان كامين أصبا ثم مضت sannan ta wuce fa afadat sai tawafi na tsakiya wa kana dhalika al-yawmu اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها wannan kuma ya kasance ini ne wanda manzo Allah zai kasance a wurin ta sai dai hadisin bai inganta ba حدثنا محمد بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني عطاء أخبرني مخبر عن أسماء ونما بعد لاباري يابان لاباري لقى أسماء أنها رمت الجمرة ta yi jihar shaidan ƙultu na ce inna ramainal jamrata bilailin mu mun yi jihar shaidan da dare qala tace inna kunna nasna'u hadha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yin haka zamanin ma'aikin Allah حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثني أبو الزبير عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة ما يكن الله يا هتا دقا عرفات رد نسوى وأمرهم أن يرموا بمثل حصل خذف سي أمر تيسو da in za su yi jihar shaidan su yi jiwa da kwatankwacin duwatsun da ake halbi da su wa auda'a fi waji muhassirin da ya kai a waji muhassir auda'a ai asra sai gaugawa na tahiya wannan babin abin da yake nunawa asali idan aka kwana a muzdalifa ba a huta sai rana ta kullo ana gane da kyau ko ake huta sai an yi sallar asuba ake huta daga muzdalifa a je a wajen jihuwar shaidan har a je a yi dawafi na tsakiya to amma an yi sauki ga waɗanda suke masu rauni tunda in za a tahiya gaba ɗaya akwai wanda ba su iya tahiya mai sauri ba su iya tahiya cikin dandazon jama'a za a iya aji musu ko za a iya a bar su baya to irin wa'annan sai manzon Allah ya sauki sai ana tura su su kamin lokacin tahiyar yayi don su je da wuri su ƙare kahin da yawan mutane su zo shine abinda wannan hadisi ke nunawa a takaice wannan babin yana nuna ko da yaushe musulunci yana lura da masu rauni a cikin jama'a shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma limammai ɗaya daga cikin limammai sahabbai yace wa qatadi bi adafihim idan kana ba da sallah ka rika lura da masu raunin bayanka sai ka sausauta sallarka haka kuma yake cewa abdu'ifu amirun rakbi mai rauni shine shugaban tahiya ba wai shugaba ba jagora a'a shi za a rika lura a cikin tahiya ana tahiya ana sauri sauri sai aka ga mai rauni ya fara gajiya to kowa sai ta yi sannu sannu kana jaye da yaro bai kamata ka yi tahiya da gaugawa ba don shi yaro za ka gajiyar da shi kana tahiya tare da mace bai kamata ka yi sauri sauri ba na wuta hankali don ita za ta gaji sai ka tai sannu-sannu dalilin ta ko dalilin yaro babun yawmil hajjil akbar babin bayani akan rana ta hajji mafi girma حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد حدثنا هشام يعني ابن الغازي حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات manzon Allah ya tsaya a ranar sallah babba a wajen hajji bainal jamarati a tsakanin wuraren juhur shaidan guda biyu fil hajjati lati hajja a shekarar da yi hajji faƙala sai ce ayyu yawmin haza wani yini ne wannan ƙalu suka ce yawman nahari ranar layya ƙala sai ce haza yawmul hajjil akbar wannan ita ce ranar hajji mafi girma حدثنا محمد بن يحيى فارس أن الحكم ابن نافع حدثهم حدثنا شعيب عن الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر أبو بكر يا توراني في من يؤذن يوم النحر أشكم وإندا za su yi shela a nan ba kiran sallah ake nuhi ba za su yi shela yawman nahri ranar sallah biminan amina Allah ya hujja ba'da al'ami mushrikun akan cewa bayan wannan shekarar kada mushrikin da ya ƙara zuwa hajji wala ya tufa bil baiti uryanun kuma kada wanda ya sake dawafi tsirara ba kaya wa yawmul hajji akbari kuma ranar hajji mafi mafi girma yawmun nahri ita ce ranar layya wal hajjul akbaru al hajju shi kuma hajji mafifici shine hajji wannan hadisin abin da yake nuhi shine a shekara mai zuwa da manzon Allah ya yi niyyar zuwa hajji kamar a ce baɗi ne manzon Allah zai yi hajji to a bana hajjin da aka yi bana sai ya tura abubakar hajji ya ce ya gaya ma mutane cewa daga yau babu mushrikin da zai ƙara zuwa wajen ka'aba ya hajji haka kuma masu yin hajji tumbur kada wanda ya sake domin a lokacin jahiliya akwai masu yin hajji zigidir tumbur aihuwar uwayensu me ke sa su yin wannan shine ƙuraishawa sun sa sharaɗin ba a ɗawafi sai da tuwahin su don su ne mafi darajar mutane a cikin larabawa su wannan abun ƙabilanci cikin jinin laraba yake a tsakaninsu ma ƙabilanci suke ma kansu mutanen makka ƙuraishawa su kaɗai ke da izinin su yi ɗawafi da tufafi in kana so ka yi ɗawafi da tufafi to sai ka ari sai ka yi haya na wani daga cikin tufan baƙuraishi ka zo wajen baƙuraishi ina so in yi ɗawafi ban so in yi tumɓur a ramini tufanka sai ya yi jinga da kai ka biya shi sai ya ara ma tufafi ka zo ka yi mi ka zo ka yi mi ka yi dawafi dan kayan ka najasa ne kai wanda ba kurai shi ba to a wannan shekarar sai manzon Allah ya rusa wannan dokar kuma yace daga yau ana gane da kyau ko kada mushriki ya ƙara zuwa masallacin harami domin a da an bar mushrikai su ma suna zuwa a farko-farkon musulunci har bayan fatuhu makka ma mushrikai suna zuwa su yi hajji to a shekara ta takwas sai aka hana kowa a shekara ta tara aka hana kowa in ba musulmi bai zo aikin hajji shine Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hada mushrikai najasa ne kada su kusanci masallacin harami bayan wannan shekara kuma daga wannan shekarar wani mushriki bai ƙara zuwa wajen wajen harami ba ana gane da kyau ko da aka ce mushrikai najasa ne ana nuhin annajasatu alma'nawiyya lil hissiyya domin najasa kala biyu ce dauda kala biyu ce akwai hissiyya akwai ma'nawiyya hissiyya ita ce wadda da kaga mutum ka san shi ne da dauda shi da kaga mutum ka ganshi da najasa shi wadda ana ganin ta ma'nawiyya ita kuma ta ma'ana ce ana gane da kyau ko kenan bai hana ka gaisa da shi bai hana ku ci abinci tare da shi amma dai bai zai zo wajen ka'aba ba don shi najasa ne najasa ta ma'ana malam yace babul ashhuri abinda yasa ranan haji ranan layya ake ce mata yawmul hajjil akbar dan saboda wannan rana ce ake yin mafi yawan ayyukan haji mafi yawan ayyukan haji ranar sallah babba ake yi ana gane da kyau ku shi yasa ake ce ma ranar sallah babba yawmul hajjil akbar ranan haji mafificiya malam yace babul ashhuril hurumi babu bayani akan watanni na harami حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن محمد عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته مزا الله يجهد حج فقال تيتي إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض زامني ينا تهيا كمر يندا ترانا دا الله يهدي سما دا كسا أنا قال لك asanatu itna ashara shahran shekara wata biyu ne wata goma sha biyu ne minha arba'atun hurum a ciki akwai watanni guda hudu wanda suke na haramci ma'ana wanda haramun ne yin sabon Allah kowane lokaci haramun ne amma a cikin watannin haramcin ya yi karuwa kuma haramun ne a yi faɗa a yaƙi salasun mutawaliyat guda uku jere da juna zulqa'da wa zulhijja wal muharram wa rajab mudara da watan rajab na mudar mudar ishara ce zuwa ga wata kabila wasu malamai suna fassara mudar da cewa wanda yake daban ba jere ba amma magana mafi inganci mudar wata kabila ce wata kabila ce da ta shahara da girmama watan rajab to dan yadda suke girmama watan rajab sai ana jingina rajab ke zuwa gare su alladhi baina jumada wa sha'ban wanda yake tsakanin jumada da sha'ban حدثنا محمد بن يحيى ابن فياض حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داود سماه ابن عون فقال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة كنشيا ودي sunan nasa abdurrahman bin abi bakar bakrata an abi bakrata fi hadha alhadith a takaice wannan hadisin ishara ne zuwa ga fadin Allah madaukakin sarki inna iddatash shuhuri inda Allah اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم wannan hadisin kamar yana fassara wannan ayar shine ma'anar inna zamana qad istadara ka hayatihi turar da Allah ya hadice sama da ƙasa wata wata guda goma sha biyu ne shekara wata goma sha biyu take yi to kun ga wannan yana daga cikin abin da tunna maka gaskiyar alqur'ani mai girma alqur'ani ya ce wata goma sha biyu ne akwai addi akwai wasu mutane da ba su yarda da wata goma sha biyu ba ne kiristoci sun yarda da hako ba su yarda ba yahudawa sun yarda da hako ba su yarda ba majusawa sun yarda da hako ba su yarda ba non religieux sun yarda da hako ba su yarda ba sun yarda da haka ana gane da kyau ko sun yarda ko ba su yarda mu da ma alqur'ani ya mi ya gaya muna babu man lam yudrik arafa babu mai bayani akan wanda bai iske arafa ba mutum ne ya je hajji amma arafa ko da ya zo an kare hawan arafa to hajjin shi ya yi ko bai yi ba حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة نازو وجمع أيكن الله ينا عرفة وهو فجاء ناس سيوس متاني سكزو أو نفر كوس جماعة min ahli najid daga cikin mutanen najid fa amaru rajulan sai suka umurci wani mutum fanada sai kira yace fanada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kira ma'aikin Allah kaifal hajju yani ake haji fa amara rasulullahi fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan fanada sai manzo Allah ya sa wani mutum yayi kira al hajjul hajju yawm arafa hajji hajji shine ranar arafa man ja'a qabla salati subhi duk wanda ya zo kamin sallar asuba min lailati jam'in a dare na muzdalifa fatamma hajjuhu to hajjin sai ya cika ayyamu minan su kuma ranakun mina salasatun guda uku ne faman ta'ajjala fi yawmayn wanda ya gaugawa rana ta biyu ya tahi fala isma alaihi babu lahi a kansa wa man ta'akhkhara fala isma alaihi wanda kuma ya jinkiri babu lahi a kansa qala yace thumma arzafa rajulan khalfahu faja'ala yunadi bidhalika sai ya goya wani mutum a bayan sa yana tahi yana maimaitawa jama'a hajji ho shine arafa duk wanda ya samu hajji to ya samu aikin hajji sai ya kwana uku na mina qala abu daud وكذلك رواه مهران عن سفيان قال الحج الحج مرتين شيء رواية سا مرتين يكاو سوبيو ورواه يحيى عن سعيد القطان عن سفيان قال شيء رواية سا الحج مرة سوداية الحج يوم عرفة حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل أخبرنا عامر أخبرني عروة ابن مدرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف نازو وجم أيك الله نسكوت أوجن أيوة يعني أنا نهم بجمع أنا أيوة أوجن عرفا وجن مزدلفة قلت سينتي جئت يا رسول الله نازو يا مأيك الله من جبل طيب دقدوت طيب أكللت مطيتي نا وهلد dabbata a wajen sauri na intahu wa ata'abtu nafsi na wahalar da kaina wallahi ma taraktu min jabalin illa waqaftu alaihi babu wani dutse ban bar wani dutse ba face sai da na hau a kansa ma'ana ratsi ne a bisa kan duwatsu don saboda ya sauri ya zo isko arafa yace fahalli min hajjin a nan yana nuhin babu wani dutse da yake a cikin duwatsu na hilin arafa face na hau a kansa na yi tsaye fa halli min hajjin duk da na zo a jinkiri ina da hajji faƙalar rasulullah sai maza Allah ya ce man adraka ma'ana hadihi salata duk wanda ya riski tare da mu wannan sallar yana nufin sallah ta asuba da suka yi a muzdalifa wa ata arafatin ya zo arafa kuma qabla dalika kamin wannan lailan aw naharan da dare ne ko da ini faqad tamma hajjuhu to hajjin sai ya cika wa kada tafasahu sannan kuma ya cika tafasahu ai a'malu hajjihi ayyukan hajjinsa wannan hadisin wani mutum ne ya kamo hanya ya yi latti yana ta gudu a bisa kan taguwarsa yana ta gudu yana zuwa ko da ya zo marice ya yi a ranar arafa ana gane da kyau ko bayan wannan yana isowa sai ya yi tsayuwar da ake yi duk inda ake tsayuwa a wajen arafa duka sai da ya je ya yi tsaye bayan wannan ya kare sai ya zo isko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari shi fa ya zo a latti da maraitai ya zo shine sai ma'aikin Allah ya ce masa duk wanda ya samu tsayuwa ta ranar ta arafa ko da daddare ne ko da da rana ne to hajjin shi yayi sai manzo Allah yayi wata magana a wata riwayar yace alhajju arafa hajji gaba ɗayansa shine arafa da mutum ya rasa arafa to ya rasa hajji kenan wannan hadisin abin da yake nuna mana ko wannan babin da a ce ka yi ayyukan hajji gaba ɗaya sai dai tsayuwar arafa ce baka yi ba to shi kenan baka da hajji da a ce ka samu tsayuwar arafa sauran ayyukan hajjin baka same su ba ana gane da kyau ko za ka iya karamta su daga baya amma ita arafa ba ta da ramko da wannan inin ya wuce shi kenan shi yasa manzo Allah yace alhajju arafa dan sauran ana iya ramka su daga baya ita kuma arafa ba iya ramka ta da ta wuce ta wuce ne gaba daya kuma aka yi sauki da a ce awa guda ka samu a tsayuwar arafa ya wadatar tunda manzo Allah ya ce a wannan man adraka ma'ana hadhihi salat wa ata arafatin yazo arafa qabla dhalika laylan aw naharan da dare ne ko da yini in dai ya biyo arafa to shikenan ya wadatar babun nuzuli bi mina babu mai bayani akan sabka amina حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى wa nazzalahum manazilahum manzon Allah yayi ma mutane hudu ba amina ya sabkar da mutane masabkin nan su fa qala sai ce li yanzilil muhajiruna hahuna mutanen muhajirai su sabka anan wa ashara ila maimanatil qibla sai ya nuni zuwa ga daman alqibla wal ansaru hahuna mutanen madina kuma anan wa ashara ila maisaratil qibla yayi ishara zuwa ga hagumkin alqibla thumma liyanzilin nasu haulahum sannan mutane sauransu wanda ba su ba su sabka a kewaye da su a takaice abin da yake nunawa me yake da suna ana sabka a arafa kuma mutum zai tsaya inda aka nuna masa ya tsaya babu ayi yawmin yaktubu biminan babu bayani akan a wace rana ce manzon Allah yake huduba amina حدثنا محمد بن الألاء حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبيه الرجلين من بني بكر daga wasu mutane daga cikin banu bakar kala suka ce ra'ayina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba faɗi sahabban ba sai dai ka'ida ce wajen malaman malaman hadisi aljahalatu fi sahabati la tadurru da za a ce الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنكر كودا غواني صحابي daga cikin sahabban manzo Allah ko baka san waye bane ya wadatar ana gane da kyau ko wannan shine ma'anan aljahalatu fi sahabati la tadur ra'ayna mun gama aikin Allah yaktubu baina awsati ayyamit tashriq yana huduba a tsakiyar ranakun at-tashriq ma'ana kwanaki uku bayan sallah wa nahnu inda rahilatihi mu kuma muna a wajen taguwarsa wa hiya khutbatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allati khataba bi minan ita ce hudubar da manzon Allah yayi amina حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن ابن حسن حدثني حدثتني جدتي سراء بنت نبهانة kakata sarra'u yar nabahan ta bani labari kun ji wani sura masu son sunayen mata sarra'u in ka samu yar kana isa mata sunan sarra suna ne mai ma'ana kuma sunan mace ce sahabiya ana gane da kyau ko sarra inan in ka samu yarka sarra ita ce a a sara ba ɗaya ba ne sara ita wannan matar mata annabi ibrahim ce ko ita kuma sarra sarra'u ana gan da ke ku ma'ana wadda take cikin farin ciki kullum kenan in baka son diyarka ta maka ta sa maka tsami sa mata sarra'u sai ta maka farin ciki wa kanat rabbatu baitin fil jahiliya kuma ta kasance a lokacin jahiliya rabbatu bait ce abinda suke ce ma rabbatul bait ita ce mai kula da ɗakunan gumaka duk mace da ke kula da ɗakunan gumaka ana ce mata rabbatul bait ana gane da kyau ko to kun gani ana nuhin dai babbar bokanya ce a lokacin jahiliya amma yanzu ta zan babbar me babbar sahabiya ko mu ce babbar malama hadisi ko babbar malamar hadisi قالت تتي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس منذ الله يا من هدبا أرانا الرؤوس أنا قال لك رانا الرؤوس إتتي رانا تبيو bayan sallah ita ce yawmur ru'us abin da suke ce mata yawmur ru'us domin ranar ce ake cin kanun dabbobi ma'ana ranar ce ake cin mulku kun ga su har ranar cin mulku a gare su ana gan da kyau ko muna akwai ranar cin hanji ko ranar sallah akwai ranar cin daɗe shi ne ranar ɗaya ga sallah akwai ranar cin soye ta gobe sallah to yanzu ɗan rewa yanzu su shi malkun ma soye shi shi ma ake yi ana gani da ke ko ada malku ba a soye shi amma shi ma soye shi ake yi a aje can ba a rasa ba a yi miya to su rana ta biyu ta malku kamar yadda kasan ana sadakan nama shi ma malku ranar da hoshi yadda kake yin soye na kamshin soye na ɗume gari ranar ɗaya ga sallah to ranar bi ga sallah za ka ji gari ya ɗume da me da ƙamshin me da ƙamshin malku ala gane da ko sai faƙala sai ce ayyu yawmin haza wace rana ce wannan kulna muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo su ne mafi sani qala yace alaysa awsata ayyamit tashriq shim ba tsakiyar ranakun uku bayan sallah bane ma'ana ba biyu ga sallah bane قال أبو داود وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي إنه خطب أوسط أيام التشريق باب من قال خطب يوم النحر باب بياني أكن وند سكتي من ظل الله يقول أبا رانا سلاني كوي بي أرانكم من أبا حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا إكرمة حدثني الهرماس ابن زياد الباهلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته الأضباء يوم الأضحى بمنى ناقم أيكن الله ينا هدبا أكن تاغورسا أضباء تكن سونا ينتني أنا قال لكيوكو آه رانر منى كنا يوم الأضحى بمنى أرانا الليا أمنا حدثنا مؤمل يعني ابن الفضل الحراني حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر حدثنا سليم بن عامر الكلاعي سمعت أبا أمامة يقول سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر ناجود بن منظر الله أمين رانا الليا قال باب أي وقت يخطب يوم النحر باب بياجي ونلوكتي أكي هدب رانا الليا حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي حدثنا مروان عن هلال بن عامر المزني حدثني رافع بن أمر المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى ناغم أيكن الله ينا هدب أمنا حين ارتفع الضحى ألوكة دا رانا تدهو حين الضحى على بغلة على بغلة شهباء akan wata bagla wani alfadari shahaba'a wanda yake da wari da baki shine shahaba wa aliyun radiyallahu anhu yu'abbiru anhu shi kuma ali yana ɗaukaka sautin sa dan mutane su ji shine ma'anan yu'abbiru anhu ay yarfa'u sautahu yuballighu hadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana in manzo Allah yayin magana shi ali yana can nesa ga manzon Allah in ya jiyo sai ya gai dan wanda suke nesa su jiya ba hudubar ranar arafa ba ce wadda aka bude kunno mutane kowa na shi ana gan da ko kenan ba ita bace kaka zo ka ce akwai cin karo da waccan ya ce bai na ka'idin wa ka'imin wasu mutane suna tsaye wasu mutane suna zaune babu ma ya zukuru imamu fi khutubatihi bi mina babu mai bayani akan abun da liman ya kamata ya faɗi a cikin hudubarsa amina حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ما أيجن الله يامنا هدبا منا أمنا ففتحت أسماعنا سيأك بودي كنوامو حتى كنا نسمع ما يقول har sai da muka kasance muna jin abin da ya ce wa nahnu fi manazilina alhali muna a masabkin nan mu ma'ana muna wuraren bin ma zuwurin hudubar ba amma sauti na isko mu fa tafiqa yu'allimuhum manasikahum sai manzo Allah ya rika koyar da su ayyukan hajjin su hatta balagal jimara har sai da manzo Allah ya kai aljimar ma'ana wajen jiwar shaitan fa wada'a usbu'aihi as-sabbabataini nan an yi an yi ta'khiru alkalam ne ma'ana lokacin da manzon Allah yake magana ya sanya 'yan yatsunsa a cikin kunne yana hudu ba sai yasa 'yan yatsunsa a cikin mi a cikin kunne don me yasa yake haka don mi yawa don sauti ya huto da ƙarfi dama ita ce hikimar da ta sa aka ce wajen kiran sallah mutum ya mi yawa hikimar da ta sa kenan bilal yake aza kunne yake aza hannuwa ko yake sa 'yan yatsunsa a cikin kunne wajen wajen kiran sallah shi yasa yanzu in kai a cikin ufarle kake yi baka da bukatar kame domin al-hukm yaduru ma illatihi wujudan wa adama ana sa kunne ne cikin ana sa hannun yatsu cikin kunne ne dan me dan sauti ya fito da kyau to yanzu akwai abin da ke fito da sautin kenan ba sai kame ba ba sai kasa amma in kai shi yahi dan ya kama da maimi mai kiran sallah malam yace shine ma'anan fawada usbu'ayhi sababatai thumma qala bi hasal khadbi ay thumma rama qala kalima ce fi'ili ne wanda yake zuwa da ma'ana daban-daban yana iya zuwa da ma'ana ta magana yana iya zuwa da ma'ana ta aiki aiki kuma kowanne iri kenan thumma qala ay thumma rama shine ma'anan thumma qala anan thumma rama bi hasal khadbi sannan sai jiwar shaydan da 'yan yatsu da 'yan duwatsu na jiwa sun ma'amara muhajiri na fanazalu fi muqaddamin masjid sai ya umarci muhajirai su sabka sai suka sabka a gaban masallaci wa amara al'ansari fanazalu min wara'il masjid mutanen madina kuma bayan masallaci sun manazalan nasu ba da zalika sannan sauran mutane suka sabka baya babu yabitu bi makkata layali yamina babu mai bayani akan wai shi har ya halatta dare ranakun mina mutum ya kwana a makka maimakon ya kwana a mina da dare حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني حريز أو أبو حريز الشك من يحيى شك دق يحياني أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر قال إنا natabaya'u bi amwalin nasi mu mun kasance muna kasuwanci da dukiyoyin mutane fa ya'ti ahaduna makka sai ɗayan mu yazo makka fa yabitu 'ala mali sai ya kwana dan hukun dukiya fa qala amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bata bi minan amma manzo Allah amina ya kwana wa zalla kuma haka ya rika yi ma'ana a can ya tabbata amina har sai da ranakun suka kare hadisin bai inganta ba حدثنا محمد بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمنا ابن العباس يعني من إذن من ظن الله يكون مكة أدري ريمنا من أجل سقايته دان سبو دشايد ruwan zamzam da yake da mutane fa'adina lahu sai manzo Allah ya mata izini abinda wannan babin yake nuhi shine idan da uzuri mai ƙarfi ya halatta mutum ya kwana a makka maimakon kwana a mina kun san masu hajji daga ran da aka yi hawan arafa tun ana daren hawan arafa suke barin makka idan aka ƙare arafa za su kwana a mina sallah ma amina za su yi ta wani wuri ne wanda yake ba a cikin me yake da suna makka ba ya aka ce ba a cikin maka ma'ana ba a cikin garuruwa ba ba a cikin gidaje ba ko da yake yanzu wuri ya yi haɗi sosai ma'ana dai nesa yake ga ka'aba nesa yake ga masallaci na, na harami to a can ake kwana to shi wannan kwanan dole ne amma idan da larura mai ƙarhi to ya halatta mutum ya kwana a makka maimakon ya kwana a minakin babu salati biminan babu mai bayani akan sallah a mina haddasana musaddadun anna aba muawiyata wa hafsa ibn ghiyas haddasanahu wa hadithu abi muawiyata atam عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنا أربعا عثمان يا صلى أمين ركعة هدو فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ناي صلى تارد ما أيكن الله ركعة بيو تارد أبو بكر ما ركعة بيو تارد عمر ما ركعة بيو زاد عن حفص يا كارا daga riwaya ta Hafs wa ma Usmana sadran min imaratihi tare da Usman ma nayi raka'a biyu a horkon shugabancinsa sun ma'atan maha daga baya sai rika cika sallah maimakon raka'a biyu maimakon ya yi kasaru sai ya cika ya raka'a hudu zada ya ce min huna min hahuna an abi mu'awiya daga nan sai ya zo daga abi mu'awiya ma'ana riwaya ta zo daga abi mu'awiya sun matafarrakat bikum turuka kina a riwaya ta abi mu'awiya ya ce sun matafarrakat bikum turuka sannan sai hanyoyi suka rarrabu da ku ma'ana sai kuka samu saɓani ana gane da kyau ku ma'ana sai aka samu saɓani wasu suna cika sallah in suna balaguro wasu ba su cika sallah ya ce falawadittu annali min arba'i raka'atin raka'ataini muqabbalataini na so a ce raka'a biyu ne maimakon raka'a hudu karbabbu قال الأعمش أعمش فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعا سي معاوية بن قرة يبان الأباري دقى معلوم منسى يتي عبد الله ياي صلى ركعة هدو قال يتي فقيل له سيأكتي متى عبت على عثمان كا أيبا تأبند عثمان يين ركعة هدو ثم صليت أربعا سنن كما كي ركعة هدو قال يتي الخلاف شر na yi haka ne don kada in saba domin shi sabani sharri ne bari mu ida ruwayun sai mu gaya muku mu kawo abin da ya abu domin akwai darasi mai girma a cikin wannan hadisin حدثنا محمد بن الألاء أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن عثمان إنما صلى بمنا أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج عثمان الإمام الزهري بكمان تعالى شيبكو wancan sati mun ba da labarin shi wanda ba saurari labarin shi ba su yi saurara akwai darasi sosai a cikin tarihin imamu zuhuri babban malamin hadisi ne wanda shine farkon wanda ya fara rubuta hadisai da sunan littahi awwal man sannafa sunna annabawiyya al-imam az-zuhri radiyallahu ta'ala anhu yace usman ya yayi sallah a min raka'a hudu ne da annahu ajma ala al-iqamati ba'da al-hajj domin wannan da domin saboda shi ajima ai nawa ya yi niyyar zama a makka ne bayan hajji shi yasa ya cika bai yi kasaro ba ba hadisin bai inganta ba حدثنا هناد هناد بن السري عن ابي الاحوص عن المغيره عن ابراهيم قال انما عثمان صلى اربعا لانه اتخذها وطنا يا يركع هدني دومين يا يا زوني da sunan zama a makka حدثنا محمد بن الألاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف لوكتن عثمان يدوكو دوكيا دغ طائف وأراد أن يقيم بها sai ya so ya sabka ya zamna a makka wani lokaci sallah arba'an sai rika raka'a hudu maimakon kasaru qala yace thumma akhadha bihi al-a'immatu ba'dahu sannan sai wasu limamai suka rike yin haka bayan shi حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن الزهري أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنا من أجل الأعراب أبن ديسا عثمان يتيك سلا بيك أسروا با أوجم منا دن سبو قوياواني لأنهم كثروا عام إذن دمين أولا شكرا سنزو ديوا فصلى بالناس أربعا سيموس صلى ركعة هدو ليعلمهم أن الصلاة أربع دن يكو يدسوا إتسلى asalin ta raka'a hudu ne idan kada su je su koma gida su ce an rage sallah ta azhar da la'asar yanzu raka'a biyu biyu ne kun gane ma'anar wannan ga yanda abin yake Usman lokacin khalifancinsa ya yi raka'a hudu a mina ana gane da kyau ko? me ma'anan wannan wanda suka zo hajji baƙi ne ko? shi kuma baƙo a musulunci an ba shi damar ya yi mi ya yi ƙasaro ya raka'a biyu mawakon mi raka'a hudu to shi usman wata shekara da ya zo sai ya rika yin raka'a hudu-hudu maimakon mi mai yakon raka a biyu ma'ana sai ya rika cika sallansa to a lokacin da usman ya haka akwai ibn umar shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ibn umar ya ce na yi sallah zamanin manzon Allah raka a biyu biyu kasar muke in mun zo hajji tare da abubakar ma kasar muke tare da abu umar ma kasar muke shi ma usman kin farkon shugabancinsa hudu yake amma yanzu ya ɗaya biyu yake yi amma yanzu ya koma raka'a nawa yake yi hudu yake yi aka zo aka tada sallah umar ibnu umar ya bi bayan usman aka cika sallah aka yi sallah nawa raka'a hudu hudu azahar raka'a hudu la'asar raka'a hudu yanzu bayan an sallame sallah sai daga cikin ɗalibansu suka ce ka ce raka'a biyu ya kamata Usman ya yi don shi manzon Allah ya yi da Umar da Usman amma kuma mun ga kai ma ka bi Usman kin ka yi raka'a hudu me yasa baka jaye baya ba kai kai raka'a biyun ka bar shi ya raka'a hudun shi ana gane da kyau ko sai ya faɗi wata magana tuktabu bima zahabi yace al-khilaf na yi haka ne ittiqa al-khilaf li'annal khilafa sharrun yace nayi haka ne dan kada in saba domin sabani sharri ne idan na koma gehe na ce ni in yi raka'a biyu wasu za su mi biyo ni gehe su masu yi raka'a biyu za su yi tare da ni wasu kuma suna can tare da usman suna raka'a nawa hudu to shi yasa na tsaya aka yi tare da ni raka'a hudu domin an yi raka'a hudun tare da ni aini ban mi ba ban rage ba me yake so ya nuna muna ashe ana son duk lokacin da abu zai kawo sabani matukar abun nan ba dole ba ne kai ka bar ra'ayinka don ami don ami don a zamna lahiya wannan hadisi na daga cikin dalilin ka'idar mina sunna tarku sunna il maslahatir rajiha yana daga cikin sunna ka bar wata sunna don saboda mi don saboda wata maslaha ta haɗa kan musulmai ko kwanciyar hankali ana gane da kyau ko wannan kuma yana nuna yadda sahabbai a kodin suke son mu kasance mai tsintsiya maɗaurin ki guda ɗan uwa masu girma saɓani sharri ne saɓani sharri ne a kodin shi mai ƙoƙarin zama ba a cikin saɓani ba malam ya ce to shi ne malamai shi suka yi ta kai kawo dangane da me yasa shi usman kin ya cika sallah maimakon mi ya yi ƙasaru ana gane da kyau ko malamai sun ta kawo sun ta fassara abin da ya tsaye haka amma shi dai usman bai faɗi da bakinsa to shi ne alimamu zuhuri ya ce ya yi haka ne don a shekarar an samu ƙauyawa sun zo da yawa wanda suke ba su da ilimi sosai na addini ba su san wani abu ƙasaro ba to shi yasa sai ya ƙi yin ƙasaro don kada a zo su ga ana yin azahar da la'asar raka a biyu su ce kai ashe la'asar da azahar an rage yanzu raka a nawa ake yi biyu biyu sai su koma gida su ta yi mi sai ta raka a biyu domin akwai wanda ba su tambaya ana gane da kyau ko to shi yasa sai yayi haka kun babban abin da yake kara gaskata wannan maganar domin umar ya kasance shi a zamaninsa duk in yayi kasaru ko kamin a yi sallah ta ƙasaru a wajen hajji sai ya ce ya ahla makkata a timmu fa inna qaumun safarun ya ku mutanen maka ku cika sallah in mun yi raka'a biyu ku tashi ku cika raka'a biyu domin mutane ne masu mi masu balaguro ana gane da kyau ko a takaice dai wannan ba shi kadai bane dalili domin an rawaito cewa Usman har karshen rayuwarsa in yana balaguro baya kasaru a in ya sabka tsakiyar cikin tahiya yana mi yana kasaru amma in ya sabka baya kasaru aisha ma haka take yi amma mafi yawan sahabban manzon Allah suna yin kasaru ana gane da kyau ko kenan wannan shine me yake da suna dalilin da yasa Usman yayi wannan babul qasr li ahli makka babi mai bayani akan kasaru a na'am akwai takarda da aka kawo nan na'am tuna tunatarwa ce na'am lokacin la'asar ya isha'i ya canza yanzu arba'in ya kamata a rika tadawa kenan za mu ci gaba mu samu buɗi da wannan babin ko kuma abin da ya sawaka babul qasri li ahli makka babi mai bayani akan kasaru ga mutanen makka حدثنا النفيل حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق حدثني حارثة ابن وهب الخزاعي وكانت أمه تحت عمر فولدت له عبيد الله ابن عمر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا والناس أكثر ما كانوا yake na yi sallah bayan ma'aikin Allah amina mutane kuma suna da yawa mafi yawan da suka kasance ma'ana sun yi yawa yawa na hutar hankali fa salla bina raka'ataini fi hajjatil wada' sai sallatar mun raka'a biyu a hajjin bankwana qala abu dawud harita ibn khuza'a wa daruhum bi makka gidansu a makka yake babun fi rami al-jima' babu mai bayani dangane da jihar shedan haddathana ibrahim ibn mahdi haddathana ali ibn mushirin عن يزيد بن أبي زياد أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بني من بطن الوادي ناغما أيكين الله ينا جيوهر شيطان دقا تكين ينا جيوهر dan dutse a wajen jiwar shaidan a cikin kware na wannan wurin ya ce wa huwa rakibun yana akan abun hawa yukabbiru ma'a kulli hasatin yana kabbara duk in ya je dan dutse wa rajulun min khalfihi yasturuhu wani mutum kuma a bayansa yana suturta ta fa sa'altu 'anil rajuli sai na tambayi waye wannan mutumin da yake suturta ta kalu suka ce al-fadl ibn abbas shine al-fadl wazdahama an-nasu mutane sai suka yi dandazo ma'ana suka yi yawa har turmusi tsiye yawa ana ture ni in ture ka fa qala annabi sai ce ya ayyuhan nasu manzo Allah yace ya ku mutane la yaqtul ba'dukum ba'da kada sashen ku su kashe sashi wa idza ramaytumul jamrata farmu bi mithli hasal hadbi idan za ku yi jiwar shaitan to ku yi jiwa da yan duwatsu kamar yan duwatsu na jiwa ko na halbi a cikin kaushu حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان قال حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سلمان عن, عن سليمان ابن عمرو الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا داغما أيكين الله أوجن جيهر شيطان ينا أكن أبون هوا ورأيت بين أصابعه حجرا sai na gani 'yan yatsu a tsakanin hannu na gani ɗan dutse 'yan duwatsu a tsakanin 'yan yatsunsa farama sai ya yi jiwa wa raman nasu mutane masu kai jiwa haddasana محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس حدثنا يزيد بن أبي زياد بإسناده في مثل هذا البيت هذا الحديث زاد ولم يقم عندها bayan manzo Allah ya jihar bai tsaya ba ma'ana a jihar shaidan wanda ake na ranar sallah shi ba a tsayawa amma wanda ake na bayan na ranakun muzdalifa na ranakun mina ana tsayawa a na ɗaya da na biyu tsakanin na ɗaya da na biyu haddasana alƙa'anabiyu haddasana abdullahi ya ibn umar annafi'in an ibn umar annahu kana ya'ti aljimara fil ayyami thalatha ibn umar ya kasance yana zuwa wajen jihuwar shedan a ranaku guda uku ba'da yawmin nahri na bayan ranar sallah mashiyan yana tahiya a ƙasa zahiban wa raji'an ya tayya dawo duk a ƙasa wa yukhbiru kuma yana bada labari annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalika manzo Allah ya kasance yana tahiya a haka haddathana أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول يناتوا لتأخذوا مناسككم كوكوي aikin hajjinku daga gare ni fa inni domin ni la adri ban sani ba la'alli la ahujju ba'da hajjati hadi mai yiwa bayan wannan hajji ba zan yi wani hajji ba wannan yana daga cikin abin da yana daga cikin alama ta mutunan kirki idan mutuwarsa ta kusanto yana ji a jikinsa ana gane da kyau ko idan mutuwarsa ta kusanto yana mi yana ji a jikinsa kuma Allah yana ma mutunan kirki wannan ne don saboda in yana da wata wasiya ya mi ya yi in yana da wani abu mai mahimmanci da zai faɗi ya mi ya faɗi to shi yasa shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san bayan wannan hajjin ba a ji ba manzon Allah ya rasu to shine sai yake musu ku koyi aikin hajjin ku tun ina raye domin mai yiwa daga wannan hajjin ba zan ƙara mi ba haɗuwa da ku kuma bayan shi Allah madaukakin sarki ya ɗauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya ɗauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wa zai saura kai za ka yi saura ni zan yi saura su za su yi saura sha'ini ce wanda ana cewa ali ne bin abi talib yake cewa law kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullah hayyan wa baqiya walakinaha tafna wa yafna na'imuha wa yabqa al-ma'asi wadh-dhunub kama hiya yace da a ce duniya tana dawwama ga wani da wanda zai dawama a duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don amfani sa ga al'umma yace sai dai ba ma wanda ke duniya ba ita duniya gaba ɗaya za ta ƙare ni'imar ta za ta ƙare sai yayi saura zunubi da sabon Allah da mutum ya shi zai isko a lahira Allah ka kare mu daga zunubi da sabon Allah akwai sanarwa guda biyu sanarwa ta farko shine malam nasir ta shi ka kewaya banda gobe insha Allah za mu yi balaguro zuwa abala ta filingi sakamakon daura da za mu gabatar da kuma azuka ana gane da kyau ko wannan daurar za mu yi ta ne ga mutane daban-daban da za a gayyato daga ƙauye kuma wa'azin ba gayyatar mu aka yi mu muka shirya shi yasa tun da mu muka shirya muna so mu biya musu da littafan da za a karantar da su a daurar muna so mu sai su daga nan mu biya da su aikin alkhairi ne mai girma domin ya da ilimi ne kuma ya da ilimi ga waɗanda su ma za su ilmantar da wasu kenan wanda suke su shiga a cikin wannan aikin na alkhairi idan ba su je ba akwai dama sai su ba da taso gudunmuwa don saboda wannan aikin ya gudana Allah mutu suke ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum in baka iya tahiya da kanka baka sa dukiyarka in kuma ta samu ka tai da kan kuma ka sa dukiyarka to fa biha wa ni'mat shi yasa kofa a buɗe take wanda yake so ya je muna maraba ana gane da kyau ko wanda yake so ya je kenan kofa a buɗe take insha Allah za a sashi a cikin program kenan tahiyar dai banda gobe ne kenan za mu je ranar litinin da asuba insha Allah kenan ga malam nasir nan ko zuwa gobe ne wanda yake da dama yana iya ya bada insha Allah wannan ita ce sanarwar kenan bayan shi kuma gobe insha Allah maimakon tafsiri za mu ci gaba da sunan abi dawud don ina sun kare kitabul hajji kin gane ana gane da kyau ko yan samarin ga nake ta ganin tausansu ana ta musu karatun hajji su kuma ko kudin aure ba su da to shi yasa nake so mu shiga tunda da mun kare wannan sai bangaren aure kenan sai mu shiga inda za a dan ɗebe musu kewa ko su ji ana zancen aure maimakon kullum ana zancen haji kenan gobe ma maimakon tafsiri sunan abi dawud za a yi insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik bayan sallah sai a ci gaba da karatun larabci insha Allah kira sallah